وإياكم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أنواع ما سورارمو muna yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta musamman ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haɗuwa da 'yan uwa masu tarin albarka domin ci gaba cikin shirinmu da muka yi masu na ma'al ƙur'an muna fatan Allah ya taimaka Allah ya jagora Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da aiki da daidai. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, mun yi alkawalin karanta wani littafi tare da ɗabbaƙa shi cikin karatu, littafi na Tuhfatul Atfal. Wannan littafi na Tuhfatul Atfal wanda ya yi shi ana ce mai Suleiman ibn Hussein bin Muhammad. ibn shalbi wanda aka fi sani da aljamzuri al-afnandi wannan malami ana yi mai lakabi da aljamzuri nisba ce zuwa ga wata alƙarya wata alƙarya da ake ce ma jamzur cikin ƙasar misra tana nan wadda yanzu aka fi sani da tanta wanda ba su karanta tafsir sun san a yi attantawi wanda yake a wannan garin malam dai yana da littafi wanda wannan littafi ana ce da shi tuhfatul atfal sannan kuma malam yana da littattafai masu yawa sanin kowa ne cewa ilimin tajwidi shine ilimi wanda yake ilimin tajwidi shine wanda yake ilimi mai tarin albarka sannan ilimi mai matsayi kamar yadda muka yi alkawalin kawo wannan littafi sannan kuma da ɗabbaƙa shi da 'yan uwa cewa za mu karanta wani kaso daga cikin littafin sai mu karanta sura abinda muka karanta sai mu ba 'yan uwa dama ta yin bayani tambaya ko kuma ɗabbaka wannan karatu domin mu ga inda ke da gyara mu gyara inda kuma suka yi daidai a ƙara ƙarfafa musu domin su ci gaba a haka malam farkon littafin shi yana cewa ya ƙulu raji rahmatil ghafuri دومن سليمان هو الجمزوري راجي رحمة الغفور واتو مي فاتن سام رحمة الغفور مي يوان غافر شيني الله يقول يناتيوا كوكما راجي رحمة الغفور مي فاتن سام رحمة مي غافره dauman wanda yana so ya samu wannan rahama kullun kullun Sulaiman wanda shine Sulaiman huwal jumzur dan kasar jamzur yaqulu yana cewa me yake cewa sai yace alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah musalliyan yana mai halin yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayen shi wa mantala da waɗanda suka biyo waɗanda suka biyo sahabbai ko waɗanda suka biyo alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahalin shi su ne sahabbai kamar yadda muka sani kuma wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin su ma suna shiga cikin wannan addu'a ta malam a takaice 'yan uwa abinda ake ce ma salati idan Allah ya yi salati ga bawan shi to shine Allah yana yabon shi Allah yana yabon shi kamar yadda Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikun shi suna yi manzo shi sallallahu alaihi wasallam suna mai salati kenan Allah yana yabon shi amma su kuma mala'iku idan an ce suna yi ma bawa salati abinda an ma'ana shi shine suna mai istighfari suna nema mai gafara su kuma bayi shine suna mai addu'a to wannan baitocin guda biyu daga nan za mu zan cewa to abinda mutum zai buɗa ya kamata ya buɗa shi da gode ma Allah da kuma yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah ya idar da sallah kawai sai ya fara Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba haka ake roƙon Allah ba yace fansan mahaifina da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah ya ake roƙon Allah sanar da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda ake roƙon Allah shine kai yabe Allah ka gode mishi sannan ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan ka tambaye ka za a biya maka wannan bukata kenan malam shine ya bi shiryarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya gode ma Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma zai biyo da abin da yake so ya faɗa sai malam yake cewa wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fil nuni wat tanwini wal mududi yace wa ba'd bayan abin da ya gabata na gode ma Allah da jinjina da kuma yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da alayen shi da sahabban shi da bayan yi musu salati, hadan nazmu wannan nazm abin da ake ce ma nazm shine abin da aka tsara na magana shine waƙe wanda yake a tsare yake ba irin magana ba wadda ita jiki shi ta ana ce mata annasir wanda yake shi zube yake shi kuma wannan waƙe a tsare yake wa ba'du هذا النظم للمريد yace wannan waƙe da ni niyya in yi lil muridi ga mai so wane ne murid shine mai son ya san menene ilimin tajwidi sanin kowa ne duk lokacin da kaji ana karatu na alkur'ani ana karanta shi da tajwidi kai da kanka zaka ya sha bamban da lokacin da ake karanta shi ba da tajwidi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa minna man lam yatakhanna bil qur'an baya tare da mu wanda bai rera alqur'ani ba baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ma yake cewa hadha nazm wannan waka da ni lil muridi wannan waken kenan da ni lil muridi ga mai so ya san finnuni abin da ya shayi hukunce-hukunce na nunu sakina wattanwini da abin da ya shafi tanwini walmududi da abin da ya shafi maddodi wannan su ne abin da malam ya yi niyyar ya faɗi a cikin wannan littafin nashi finnun abin da ya shafi nunu sakina wattanwini walmudud da abin da ya shafi madda a daidai wannan wurin nake so in faɗa mana cewa babban abin da muke bukata cikin karatun alkur'ani na yanzu ɗan uwa wanda muke tare da su bai fi wannan wannan hukunce-hukuncen ba ka san nuna saki na wata nuyin ina ne ake gunna ina ne ba a gunna ina ne kwata-kwata nuna in ma ba a faɗinta wannan shi ke sa mutum ka karanta alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi sai kuma abu na gaba sai ma da yake cewa sammaituhu wannan nazum in sammaituhu na sa mai suna تحفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال yake cewa na yi mai suna da tuhfatul atfal shine guzuri tsaraba ta 'yan yara an shekina yace daga malamina ko malaminmu almihiyi zil kamali ma'abuci kammala malam da yake cewa ya yi ma wannan littafi suna tuhfatul atfal guzuri na 'yan yara lalle duk lokacin da ka riga ka san wannan littafi to za ka san cewa guzuri ne na 'yan yara saboda wannan cikin abin da shahi tajwidi na alkur'ani kamar komai ma bai taba ba abin da yake so manyan mutane waɗanda suke wannan manyan manyan abubuwa ne waɗanda idan kana yin su lahan ne kake kabir lahan ne wanda yake jali amma idan ka wannan abubuwan da ke cikin tofatul atfal kai itqanin su to insha Allah duk wasu littattafai da zaka je zaka ga cewa lahan ɗinka wanda kake yi cikin tajwidi to lahan ne wanda yake khafi lahan ne wanda yake bai da muni sosai cikin alkur'ani amma dai wa'annan rashin su yana zama lahan jali lahani kai banna da take banna mai girma ko kuma banna da take sananna sannan kuma malam da yake cewa an shekhin almihi wato wannan tajwidi na karɓo shi ne daga malami na almihi ko dai ahkamu nunu sakinat obtanin wannan da suka kakasu ya karɓo su ne daga malamin shi ko kuma wannan nazum in wani littafi ne na malamin shi mihi ya wake malamai masu sharhi suna cewa yadda lamarin yake shine lokacin da suna karatu na tajwidi malamin shi ya karantar da shi tajwidi malamin shi mihi wannan malamin nashi mihi wasu na karanta shi maihi ne dai kamar yadda Ayman Suwaid haka yayi dabta in shi maihi haka akwai kuma mihi duka ana karanta to wannan malamin nashi sai ya ce mai wayana saboda naga Allah ya baka mauhiba Allah ya baka baiwa ta yin waƙe to ya kamata ka waƙe muna wannan tajwidin ka waƙe nuna sakina wa tanwin ka waƙe mimu sakina ka waƙe maddodi da sauransu wa'annan in ka waƙe su to 'yan yara za su ji daɗin hardace su kamar da muka sani cewa waƙa ta fi sauƙin hardacewa sama ga magana da take zube to sai ya karɓi wannan kira da malamin shi ya mai kuma yayi nazum kuma Allah ya samu wannan waken nashi Allah rubuta mai karbuwa cikin duniya nan da yace zil kamali ma'abuci kamala sanin mu ne cewa ba wanda yake da kammala sai Allah amma tana yiwa kamala ta mutum yake nufi kamala ta mutum wadda zaka same shi akwai mantuwa akwai rashin yi daidai akwai zuwa a yi daidai a yi kuskure akwai a nufi gaskiya a yi kishi haka duka ana iya a samu cikin mutum wanda yake kammalalle ne a mutum mutum ana cewa wahana ya kammala wahana kammalallen mutum ne amma duka irin wa'annan kurakurai kuma ba ka rasa su gare shi za ka same su yana da shi yana da yawan mantuwa yana da ya alkawali ya dan saba yana da ya je faɗin magana wata ashe bai da tabbas ashe ba gaskiya ne ba yana iya yi zato wannan duka abu ne wanda yake in dai ka kammala ba ka yin su to amma kamala ta mutum yana iya yi su to malam tana yiwa yana nufin kamala ta wannan idan ta wannan ce kaga shi yayi sanin kowa da malamin shi kuma yana kyautata ma malamin shi ne zato yace mai dil kamal amma sai dai hanzari ba gudu ba shi malam yayi sharhin wannan littafi da ya sharhin wannan littafi sai ya nuna cewa a kamala yake nufi duk abin da ake nihi ma'anar kamala to malamin nan ya cancance ta wanda kuma ba a sallama ma malam akan wannan magana saboda kamala ta gaba ɗai kamala ce wanda tana nan ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ke da wannan kamala yace sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-muhyi lil kamali an shekina almihiyi idil kamari sai ke cewa arju ina fatan an yanfa at-tullaba wannan nazum an yanfa at-tullaba ya amfani dalibai ina fatan wannan nazum ya amfani dalibai wal ajra wal qabula was thawaba kuma ina fatan Allah ya bani lada wal qabula Allah ya karbi wannan aiki wa thawaba Allah ya cika lada ya cika sakamako wannan shine abin da malam yayyima wannan littafin addu'a arju bihi kowa ya kamata duk lokacin da ka yi wani aiki ka yi roƙon Allah ya karɓa annabi ibrahim da shi da annabi ismail Allah shi ya saka su yace su gina su ɗokaka ɗakin ka'aba amma suna wannan aiki ba ce a Allah ne samu ba shi kenan ba komi suna cewa imali Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna suna daga harsashe na ɗakin Ka'aba amma suna roƙon Allah ya Allah ka karɓa mana ya Allah ka karɓa mana abinda ake so kowa ya zanyi addu'a cewa Allah ya karɓa to abinda Allah ya karɓa to wannan shine abinda yake za a samu lada abinda kuma Allah bai karɓa ba ba lada cikin shi malai ce arju bihi arju arraja kamar yadda muka sani shine fata son ka samu abu Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih faman kana yarju arraja wanda yake fatan ya haɗu da ubangijin shi sai malai ce arju bihi an yanfa at-tullaba ina fatan an yanfa at-tullaba wannan nazum wannan wake da ni an yanfa at-tullaba ya amfani ɗalibai duka ya amfani masu neman su san ilimin tafidi wal ajira da lada wal qabula Allah ya karbe shi ko kuma Allah ya sa mutane su karbe shi hannu biyu biyu was thawaba Allah ya ba da sakamako mai kyau sai malam ya fara abin da ya shafi hukunce hukunce na nuna sakina wattanwi kafin mu ci gaba hukunce hukunce na nuna sakina watanwin abinda muke so mu shine za mu karanta suratul fatihatul kitab sannan kuma insha Allah karatun zai kasance kamar yadda wasu ƴan uwa suka nema ya kasance tare da qira'at riwayat kamar yadda muka sani muna da riwaya guda 20 muna da qira'a guda 10 kowane malami guda ɗaya yana da ra'ayi guda biyu kamar yadda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai kasance mutane kowa yana da bukata daban-daban musamman ɗaliban ilimi cikin garin kwanni suna da yawa sannan kuma suna bukatuwa da a samu musu lokaci domin kowa ya yi wata riwaya wadda yake ganin yana so ya karanta kuma yana so ya bauta ma Allah da fuskoki da dama wanda suka tabbata na alkur'ani mai girma saninmu ne kuma cewa warsh tana daga cikin ruwaya wadda ta daɗe ko ruwayar da ta fi shahara a nan garba ifriqiya to ganin haka bai kamata a ce kullum sai a ɗauki hafs ita kaɗai a karanta ba wanda ke da warshi sai ga kamar ba da shi ake ba sannan kuma warshi in nan ta shigo mu ta yadda uwayenmu da manya-manyan malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi sun yi iya ƙoƙarinsu wajen karɓo wannan alkur'ani za ga alkur'anin bai da kuskure ta bangaren wasali da sauransu sai dai wata nan akwai dan rashin kalma da ke gare mu cikin hausa ba mu da waccan kalma sai mu maido ta da hausa shi kuma alkur'ani da larabci yake shine abinda manyan malamanmu allah ya sa wasu suka yi cewa wata kalma ce misali dadun da hausa babu dadun to kalas su kuma maimakon su koyi ta larabci sai suka koyi ta la suke ce mata ladi wasu kuma su ce radi shi yasa wani zai ce ghairil maghalubi wani ya ce ghairil magharubi ganin cewa bamu da ita to amma wannan ba zai sa a ce tun da da haka aka yi ta yi ba kuma ya zama da cewa haka yake a'a abai idan an koya aka ga cewa da saman kuskure ake yanzu kuma saman daidai ake to sai a yi kokari a gyara kamar yadda muka sani cewa su larabawa ba su cewa ghairil maghalubi abin da suke ta ghairil maghdubi ba cewa walluha ko warhe sai dai ce wadduha an gane to wannan ganin cewa warsh tana cikin wadda ake karatu sannan kuma waɗanda ke karatun ta mutane ne masu son alkur'ani sosai fiye da yadda mutum mai tsammani yake tsammani suna son alkur'ani kuma mutane ne wa'anda suna iya ƙoƙarinsu domin su kare girman martaba alkur'ani shi yasa zaka ga wani mutum zai iya shekara hamsin yana karatu alkur'ani da warshi ya za ga wani mutum tun da ya taso tun da bayan ya haddace Qur'ani bai san wani kuskure ba cikin Alkur'ani sai ya jima bai kuskure ba ya jima bai faɗi tilawa ba saboda saboda son da yake ma Alkur'ani to wannan son da mutane suke ma Alkur'ani shi yasa muke ganin cewa to ya kamata duk yadda kake son abu sai aka ce ma ga kaza ka gyara domin wannan abin naka ya gyaru to za ga mutane hannu bibibi su kuma suna karba hannu bibibi suna ganin cewa ya kamata wannan abin a karba a yi aiki musamman idan aka faɗi akwai dalili ya zama da cewa wanda ya faɗi cewa ga yadda ake karanta kaza to yana da dalili ni kuma da nace ga yadda ake karanta kaza ba dalili ke gare ni ba to yanzu ganin haka shi yasa muke cewa to za mu ɗoki riwayat za mu ɗoki duka riwayoyi ko kuma za mu karanta iya riwaya biyu amma bai hana mutum wanda ya kira ya yi tambaya kan cewa ya ake karanta da riwaya kaza insha Allah gwargwadon iyaka in dai wannan kira'at guda 20 ruwayat guda 20 ne insha Allah za a yi kokari a yi wa mutum bayani cikin abin da yake sun kumsa yanzu kafin in karanta zan ba da nambobi wanda za a iya kira domin ganin an karanta ko kuma idan yaro yana kusa ana iya a kira a bashi shi yaron sai ya karanta kamar yadda muka san cewa mafi yawanci iyaye suna son 'ya'yansu su yi karatu sannan kuma wasu hanyoyi ne suke dadewa wani yaro an tura shi makaranta bai sani ba to wannan duka abu yana daga cikin abin da ke sa yara su yi tanafus kuma su yi rigangantu wajen ganin sun yi aiki na alkhairi lamba yadda za a kira mu kanta shine 98 59 98 11 98 59 88 11 ko kuma lamba ta move ita ce 94 55 98 35 94 55 98 35 wannan su ne lambobin da za a kira mu samansu zan karanta da riwaya ta hafs farko sannan in biyo ta da riwaya ta warsh insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan shine riwaya ta Hafs an Asim kafin mu yi riwaya ta warshi ko kafin mu zo mu faɗi wasu 'yan kurakurai ƙanana da ake dan yawan samu cikin suratul fatiha wanda insha Allah kuma idan aka bibiya zaka ga an gyara su cikin sauki ba tare da wata wahala ba ruwaya ta warsh suna da bambanci da hafsi ne kawai cikin suratul fatiha inda hafsa yake cewa maliki yawmiddin shi kuma warsh yana karantawa maliki yawmiddin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم wannan ita ce suratul fatihatul kitab da riwaya ta warsh an nafi' kamar yadda muka sani wajen karanta suratul fatihatul kitab akwai da tun tashin farko sai su ce alhamdu alhamdu wanda idan mun lura cewa lamun wannan tana da ɗauri ne cewa alhamdu sannan kuskure na biyu wasu sai su ce Ali Hamdu, Ali Hamdu. Kuskuren shi ne bari da ake harshe yana motsawa lokacin da yake wajen karanta karanta lamun. Kenan bai kamata a ce Ali Hamdu ba, abinda ake karanta shi ne Alhamdu, wannan shi ne wanda yake daidai, amma Ali Hamdu ba daidai ne ba. ali hamdu kenan ba a bari harshe ya motsa sai a ce alhamdu alhamdu da fatan uwa sun gane ba a cewa alhamdu ba a cewa alhamdu alhamdu kai kama ka bari harshen ka motsa za ka bari harshen ka daidai inda lamun ke hita sai ka ce al ka take shi tak sai ka huje ka ce alhamdu sannan kuma muna da ha karama da ha babba kamar yadda hausa suke cewa ba a cewa alhamdu hamdu da ha babba da ha babba abinda yake nufi daban da ha karama abinda yake nufi daban ya ce alhamdu wanda ha karama ce duka masu bibi alkur'ani za su gani mai cewa alhamdu alhamdu sannan kuma abin da ya shafi mimun kafin mu zo wajen mimun sake na da za mu yi magana cikin wannan littafi ba a karanta ta alhamdu hamadu ko alhamdu haka an gane za a karanta ta ne da sukuninta a ce alhamdu a bayyana harshe cak ko in ce lebe cak ya tsaya wajen mimo alhamdu an gane sannan kuma abin da ya sha mimo ba a karanta ta a ce alhamdulillahi ba a karanta ta a yi gunna samanta saboda nan izhar ne wanda yake shafawi ba a cewa alhamdu sai dai a bari harshe ka a yi leɓe ka a yi saurin hucewa sannan kuma ka a tsaya tsaya wadda take ta huce iyaka ka a ce alhamdu sannan ka a ce alhamdu sai a ce alhamdu alhamdu kenan tsayawa kar ta huce iyaka sannan dalun ka a ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah alhamdu lillahi dalun sai ka samu ta domma domma da za ka samu ta shine za ta samu domma mai kyau haka rihe ka yi domma bakinka kenan ka turo bakinka ka ce alhamdu ka turo labanka alhamdu amma alhamdu du can karshe bai yi ba alhamdu sannan kuma ba to alhamdulillahi alhamdulillahi sai dai alhamdulillahi lillahi alhamdulillahi sai kuma wajen rabbil alami ra'un kamar yadda muka sani harafi ne wanda yake yana da huska guda biyu ana mai tafhim a girmama shi ana mai tarki a rakaka shi a ce alhamdulillahi rabbi ba ce ra ba ce ra sai dai a ce ra sai dai a ce ra kenan wannan ra da ake cewa shi zai baka damar kai abin da ake ce ma tafkhim kuma lokacin da ake mara an tafkhim shine lokacin da take da fataha ko lokacin da take da damma ana yi mata tafkhim a ce ra ba a cewa ra ra sai a ce ra ya zama na an dan kaurara ta alhamdulillahi rabbil alim ba cewa rabbili rabbili kamar yadda muke bayani can kan alhamdu to nan ma baka cewa rabbil alamin ko rabbil alamin sai da ce rabbil alamin ka tsaida lamun tak ta tsaya wajen harshe sannan kakka huce iya ka ce rabbil alamin saboda ka ce an je sai na tsaye da harshe na ko ka ce rabbi li alamin ka ce saboda ka in yi wancan in yi saurin hucewa to ba a son kai saurin hucewa sannan kuma ba a son ka tsaya tsaya wadda take ta huce iyaka sai dai ka ce rabbil alamin al'alamin ba ta al'alamin al'alamin da hamza sai dai da ainun ainun kuma kamar yadda muka sani tana huta tsakan makogoro ne ya ce al'alamin al'alamin wannan shi ne yadda ake karanta aya ta farko cikin suratul fatiha muna tunatar da mutane da lambar da za a iya samu ita ce 98 59 98 ons 98 59 88 11 ko kuma lamba ta move tasa'in da hudu hamsin da biyar tasa'in da takwas talatin da biyar katurfin katorz sankansank katurfin jesuit transank wannan su ne lambobin da insha Allah za a iya samu mu domin karantawa ko ba yaro ya karanta abin da ya sawaka na cikin suratul fatihatul kitab aya ta biyu ita ce aya ta ar-rahmanir rahim Ar-Rahmanir Rahim aya ce wadda take tana ɗauke da Hamza tana ɗauke da Hamzatul Wasl da kuma abin da shahi ra'un. Idan muka ɗauki wajen Ar-Rahmani ba mu cewa Ar-Rahmani a muhara da a sannan ba mu cewa Ar-Rahmani muhara da a in muhara da a ya zama da cewa ra'un muna mata tafhimi saboda akwai wani kurakure da ake shine mi abin da ya shahi al-mujawara abin da ya mujawara shine makautaka bai zama na cewa harafi in ya yi makwabtaka da wani harafi shi kuma ya ɗauki sufashi harafi ko da ya makwabtaka da wani harafi to yana ɗauka sufashi ce in dai ba abin da ya shafi alif ba wadda alif wannan ita tana da hukunta-hukuntanta nata daban ita tana iya ta yi makwabtaka da harafi sannan kuma ta ɗauki sufashi balma duk harafin da ta shiga cikin shi to wannan siffa take ɗauka tashi kenan nan ba da daga cikin hamzatul wasil ta shiga ta ɗauki sufa ta ra'un sai da ya ce ar-rahmani ar-rahmani kaka ce ar-rahmani da a ka fara da a kuma kaka fara da ar-rahmani ganin cewa kana so ka ba wani sufa wani kowanne sai ba shi a ba shi sufa shi ya ce ar-rahmani ar-rahmani ake cewa ba ce ar-rahmani ha'un kamar yadda muka sani tana da sukunni shi kuma sukun to abin da ake cewa sukuni shine daure a daure ar-rahmani ar-rahmani wato ar-rahmani sai dai ar-rahmani ar-rahmanir rahim shi ma da ha karama ne ga mai kallo zai duba alkurani zai ga cewa dukansu ar-rahman ha karama ce ar-rahim ha karama ce ita ma kenan sai wajen maliki yaumiddin kamar yadda ar-rahmanir rahim akwai waɗanda suke madda da ta huce iyaka a ce ar-rahmanir rahim wannan madda ta huce iyaka wadda ba a bukatarta duka wannan madda ce da yake ce ma tabi'i asli kawai zaka karanta ne ar-rahmanir rahim ba bukata sai ka ja ar-rahmanir rahim wannan ba bukata amma kana karanta ar-rahmanir rahim kai sai ja biyu madda tabi'i kamar yadda masu karatun tajwidi kuma nan gaba idan mun zo cikin sharhin mu na tufatul atfal za mu kara an zan cewa madda tabi'i tana da ja guda biyu ne kawai ar-rahmanir rahim sai wurin abin da ya shafi maliki yaumiddin shi ma nan akwai masu cewa maliki yaumiddin su yi ja wanda ya huce iyaka ana karanta ni maliki yaumiddin maliki yaumiddin uh, wannan da hafs kenan wasu suna karantawa maliki yaumiddin yaumiddin wanda wannan shi ma shi karan kanshi kuskure ba a cewa yaumiddin saboda in ka ce yo wawu in nan kabar data ita kuma akwai wawu sai dai ka ce yaumiddin yau ka kasa wawun yawmiddin ko ka ce yawmiddin yawmiddin a dalun tana da shadda ce maliki yawmiddin yawmiddin sai kuma masu karantawa da warsh suna cewa maliki kaga nan su kadai za su gyara ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin haka sai kuma wajen iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wasu na karantawa iyaka wanda mun san duk inda muka ga shadda abinda take nufi shine a sa ma harafi yayi nauyi annau yayi harafi a ce iyaka shine abinda ma'anar shadda take nufi amma ya zama ne ta ce iyaka na'budu kenan ma'anar bata fito ba da kyau bal ma ma'anar ta ɓace tunda iya shine hasken rana iyaka na'budu Allah ya ce iyaka na'budu kai kaɗai muke bauta ma kai kuma ka ce iyaka na'budu hasken rana muke bauta ma subhanallah ma'anar ta ɓace tamaman tamaman bal ma ga sakon da ake so ka isar ka isar da akasin wannan sako iyaka iyaka kuma ba iyaka iyaka ba ta iyaka iyaka a iyaka da kafin kamar yadda muka sani akwai bambanci tsakanin kafin da kafin wannan duka cikin larabci akwai su iyaka na'budu ba ta na'budu ainun tana da sukun sukun shi kuma kamar yadda muka ce ana tsaida shi ne cak daidai wajen mafita harafi in ban da harafi guda biyar wa'anda suke su ne qutubu jadd wanda ake ma kalkala wanda nan gaba kuma su ma za mu gansu musan harufan da ake ma kalkala wanda suna da sukun amma ba a tsaida su daidai wajen inda harafin yake fitowa sabanin sauran harufa kowane harafi ana tsaida shi ne inda yake hutuwa sai a tsaida shi cak idan yana da sukun cewa iyaka na budu ba ta na a budu tunda ainun ce ainun tana da bambanci tsakanin ainun da hamza akwai bambanci a ce iyaka na budu ba'un kuma wacce na abu bu a ba'un tana fitowa ne daga shafatain sannan kuma ba ga batun ba ba daga cikin lebe ba a'a daga sama na budu na budu ba'un kuma ka sa mata don mutum mai kyau a jita iyaka na'budu haka iyaka na'budu wato na'budu na'budu a na'budu wa iyaka shi ma wannan iyaka mafi yawanci zaka ji mutum sai ga can ya gyaro iyaka na'budu nan zuwa na biyu sai ka ce wa iyaka nasta'in wa iyaka nasta'in a irin waccan iyaka ta farko to haka wannan ta biyu take wa iyaka haka ta biyu take wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in haka wannan yake wa iyyaka sannan kaka ce nasta'in saboda sinun tana da bambanci tsakanin sinun da sadun cikin larabci akwai sinun akwai sadun akwai kuma tha'un kenan wa'annan duka suna da bambanci sannan kuma duk kalma wadda ta zo in an ce al-ism al-ism abinda ake nufi suna amma an ce al-ithm da tha'un abinda ake nufi zunubi sanin kuwa ne haka abin yake ginan ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nasta'in sai ka rike sirun da kyau ka bar mata hamsi in ta ta tai da shi saboda in ka rike baka rike hamsi ba wanda nan idan mun kare wannan littafi na tufatul atfal zamu ga jazariya wajen sifatul huruf da makharijul huruf insha Allah zamu ga wasu sifofi da harufa suka suka siffanta da su da kuma wurin kowane harafi daga wurin da yake fitowa cewa nasta'in ga ce nasta'in nasta'in a nasta'in saboda ta'un ce ba ta'un ce ba sannan kuma ana cewa ta haka ake karanta ta ba cewa ta nasta'in kuskure ne nasta'in nasta'in wannan shine daidai sai kuma ihdina siratal mustaqim ihdina wasu mutane kuskuren da yake wajen ihdina shine hamzatul wasl wannan ana saurin rike ta sai kaga ha'un an sa mata kasra a ce ihdina ihdina wannan kuskure ne saboda ha'un sukun gare ta to idan kana son ka fade ta daidai shine yadda zaka yi idan ka buga harafin na ha'un to zaka bar hannun fashin ka ya kare ne sannan sai ka ci gaba baka kakkace ya hidina kai saurin rike numfashi kana saurin rike shi zaka ga kasa kasra ne amma in ka bar shi tai zaka kasa sukun kace eh dina sirata eh dina sirata sai zama da cewa ha kai tsaye ka buga ta kuma hadafi abinda ake so ka faɗi ka faɗi cikin sauki ihdinas sirata ba ta ihdinas sirata wanda sirata wata ruwaya ce wadda insha Allah idan ma saurari Allah ya sa an samu bai wannan ruwaya za mu yi mai bayani ta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim mustaqim nan dan kuskuren da ake samu kaɗan wasu mutane suna cewa mustaqim mustaqim mustaqim kaga tawun in ka gabanta ka ƙara wata alif wadda babu ta amma anzal Allah biya min sultan cewa mustaqim amma ka ce musta ka kaja mustaqim na karanta cikin sauki mustaqim al-mustaqim ihdina siratal mustaqim wannan shine daidai siratal ladina an'amta alaihim wasu kuskure suna karanta siratal ladina an'amta alaihim wa in kana akwai ruwaya wadda take karantawa ihdina siratal mustaqim siratal ladina siratal ladina nasin amma dai hafsu da muke karatu ana karantawa ne da sadun siratal ladina siratal ladina sannan wajen allazina wasu na ganin siratal lazina shine siratal lazina ya zama da cewa zalun ta huto daidai wajen inda washirya take ta hakuri allazina dan zalun da za'un da sa'un suna fita wuri guda ne makharaj insu siratal lazina an'amta an'amta wasu suna karanta ani amta wasu suna karanta ana amta wasu suna karanta ani amta wannan duka kuskure ne abin da ake karanta shine an amta ya zama da cewa ka kai harshen ka cak ya tsaya ka ce an amta an amta an amta kaka ce an amta ka yi tsaya ta yawa bai ce ani amta kaga hucewa ta yawa ita kuma saurin ya yawa sai ta siratal ladina an amta haka kawai an amta kada ka bari harshen kai ya bugu da wurin ya je ya kawo a ne amta kai kawo na harshe ba a son shi wajen yin izhari za a bari harshe ne a tsaida shi wuri guda cak inda yake yana tsayawa siratul ladina an'amta kuma ce an amata kamar yadda wannan mimun ita ce waccan wadda muka yi bayani ta alhamdu sai a ce siratul ladina an'amta alaihim alaihim kada wani ya ce alaihim alaihim wannan shi ma kuskure ne yadda ake kanta shi ne alaihim kenan sai ka taɓa wannan ya'un shi ne wanda ya daidai siratal ladhina an'amta alaihim an'amta alaihim kun ga yana da mai tsakanin an'amta alaihim alaihim yana da mai tsakanin alaihim wanda shi ne daidai صراط الذين أنعمت عليهم شكنا سي قبا غير المغضوب عليهم شما غيري كما يدى مكا سني kowane yare ya sha bamban daga haruffan shi larabci ya bambanta cewa ba su da ga kamar yadda muke da ita ce garba gari gaya da sauransu wannan gari duka hausa ne ke da wannan amma su laraba suna da gha ne an gane ana da gha ta yadda ma za ka ga makarajin shi su a wurinsu shine saman makoshi wurin makogoro nan ne wanda wannan harafi yake ta a ce ghairi kenan idan ka ce gairi za ka ga bai ma da alaka da makoshi in ka ce ga amma kuma gha za ka ji yana da alaka da makoshi kuma yadda idan Allah ya samu zuwa wajen makarajar rumfu za mu gani ce ghairil maghdubi kaga ce ghairil maghdubi ma kamar yadda yake mimun ana ce mata ma ne in tana ita kadai to haka in ta shigo rububi in ta shigo cikin taro in ta shigo cikin sahu komi ta yi makwabtaka da shi ana ce mata ma ne ghairil maghdubi maghdubi ma ghairil maghdubi da kuma dadun wadda kamar yadda muka ce wasu suna karantawa magharubi wasu suna karantawa maghalubi wasu kuma suna karantawa magadubi wannan akrabu ila sawab sun dan fi kusa da yin daidai amma dai ba dalun ce ba saboda larabcin suna da dalun suna da dadun suna da dalun suna da dadun sannan kuma nan abinda aka rubuta shine dadun kenan ka karanta shi ghairil maghdubi sannan kuma dadun innan inda take fitowa cikin baki shine wajen gumagumman haƙori a ce da sai ka ta da harshenka gaba ɗaya ka bugo shi wajen gumagumman haƙori sannan ka karanta ta ka ji kuma ta fito daidai ce da amma ka karanta ghairil magharubi wannan kuma kuskure ne babba kuskure ne kuma mai muni wanda ma'anar taka ta canza daga abin da ake so zuwa ga abin da ba a so ghairil maghdubi alaihim wala dallin wala dallin innan shine mutane wasu suna wala dallin wala dallin amma abin da aka fi so shine a karanta wala dallin wannan shine madda wadda ake ma ishba'i ita ce madda wadda take da ja guda ja guda shida ita ce kaɗai madda mai ishba'i amma sauran maddodin duka ba su da ishba'i kenan madda wadda take mai ishba'i ita ce wadda ake karanta waladdallin waladdallin sannan kan mutum ya karanta waladdallin lamun tana da shadda wannan shadda ana bukatuwa da mutum ya karanta ta kamar yadda take da shadda ka ce waladdallin wannan shine a takaice yadda ake karatun suratul fatihatul kitab sannan fatihatul kitab kamar yadda muka sani ma'anarta shine alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim Allah nan shi ne mai rahama kuma mai jin kai maliki yawmiddin mawallakin ranar sakamako ko maliki yawmiddin mai iko ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai yi ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda ka yi fushi da su ka yi hushi gare su ba wala dallin kuma ba hanyar wanda suke batattu ba amin wannan abin da yake nufi shine Allah ka karba mana addu'ar da muka yi saboda wannan sura mai tarin albarka ita ce wadda idan mutum bai karanta ta ba bai da sallah game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatihatul kitab ba sannan ita ce surar da idan ka karanta ta ita kaɗai in ka iya ta ka karanta to in kai sallah kuma ta yi malam sai shiga ba mu labari na abin da shahi ahkamun nuna sakinati wattanwin kafin mu ci gaba lambobin da za a iya samun mu shine 98-59-98-11 ko 94-55-98-95-88-11 ko kuma 94-55-38-35 wannan su ne lambobin da za a yi samun mukansu malike cewa ahkamun nuni sakinati wattanwin wato hukunce-hukunce na nuni sakina da kuma tanwini wanda wannan abiyatin da aka dora ma wannan unwani mafi yawanci shi malam ya zube waƙan ne haka a zube to amma mutane bayan zawon malamai sai su ɗan rarraba saboda ka san ka kare wannan zango kuma za ka shiga cikin wannan zango ka kare nuna sakina za ka shiga mimu sakina ka kare sakina za ka shiga madda za ka shiga lamu al da lamu bal abinda muka manta mu faɗe shi shine shi malam da yake cewa hadhan nazmu lil muridi wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi ba kawai abinda littafin ya kunsa shine nuna sakina da tanwini ba da kuma madda wannan abubuwan guda biyu ko guda uku ba su kaɗai ne ba littafin ya hadu da abinda shamimul mushaddadatai da nunin sannan kuma akwai lamu al da lamu bal sannan akwai idgham mutaqaribaini muta janisaini mutamathilai da kuma abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce na tajwidi wanda mala ya muna bayaninsu nan mala yake cewa للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني للنون نون إن تسكن إذن أنسى ما تسكن شيني أكي تما نون الساكنة saboda nunin tana ɗoka halaye guda hudu wataran kana ganinta da fataha wataran kana ganinta da kasra wataran kana ganinta da dhamma wataran kana ganinta da sukun to wa'annan guda uku ba su muke magana ba muna magana wadda take da sukun malai ce nuni in taskun nuni idan an sa mata sukun walit tanwini haka shi ma tanwini idan ya zo kenan arba'u ahkamin to wa'annan suna da hukunce hukunce guda hudu fa khudh tabyini kariki bayanin da zan yi ma kariki yadda zan bayyana ma shi dama shi tanwini abu ne wanda yake yana zuwa ƙarshen suna duk inda kaga tanwini to suna ne kenan kamar yadda at-tanwin suke cewa abin da ake ce ma tanwin shine nunin sakinatun talhaku akhiral ismi lafzan la khattan wato nunin ce mai sukun wadda talhaku akhiral ism take haduwa da ƙarshen suna lafzan wajen lafazi zaka ji ta la khattan wajen rubuta baka jin ta kenan nunin ce mai sukun idan ta zo ƙarshen suna sai a shahi nunin sai a sa tanwini sai ma da yake cewa to wannan nunin idan ta zo tana da sukun ko tanwini idan ya zo arba'u ahkamin suna da hukunci guda hudu fa khudh tabini ka riki bayani na da zan yi ma sannan kuma nunin sakina tana kasancewa asliya sannan kuma akwai nunin sakina wadda take tana zuwa cikin sunaye akwai nuna sakana tana zuwa cikin fi'ili akwai nuna sakana tana zuwa cikin harafi akwai wadda tana zuwa tsakan suna akwai wadda tana zuwa ƙarshen suna da sauransu wannan su ne abin da sha nuna sakina idan ka haɗu da nunun mai sukun to mala yake cewa za ka yi mata hukunci guda hudu ne sannan yadda ake hukuncin nan shine ne lokacin da ka ga nuna sakina ta zo harafin da ya biyo bayanta to shi ake magana yanzu ba wani harafi na ta nesa ba a'a ko na bayanta ko na gabanta a'a wanda daga ita nuna sakina sai shi daga wannan ta nuni sai wannan harafi to shi ake ma magana to mala yace dama zan kasa ma haruffa guda 28 to cikin haruffan nan guda 28 da zan zan kasa ma su gida hudu wanda rai idan kaga wannan harafi to za ka yi mata wannan hukunci ne wata rai idan kaga wannan kenan kowane harafi da gidan da yake shiga kowane harafi da gidan da yake shiga sai ma yake cewa fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi dama hukunci guda hudu ne akwai al izhar akwai al idgham akwai al ikhfa akwai al qalb wanda ya fi shahara wajen mu da al'iƙilab wanda za mu zo mai magana kan wannan sunan cewa tana da hukunci guda hudu to bari in fara ma da na farko shine fal'awwalul izharu yace na farko shine al-izhar shi kuma izharin na ana shi ne qabla harufi kafin wasu haruffa lil halqi wanda suke haruffa ne na makoshi na makogoro sittun mali yace guda shidda ne ko sittin ruttibat yace an tsara su fal ta'rifi kasan su ruttibat din nan abinda mali yake nihi an tsara su nan cikin nazum wurin waka ya tsara su sannan kuma a tsara suke cikin makoshi daga wannan harafi sai wannan harafi daga wannan harafi sai wannan harafi daga wannan harafi sai wannan harafi haka suke su ma tsara cikin makogoro idan ka zo za kana ikhtibari kana kwatanta yadda ake fitar da harafi za ka ji cewa lalle wannan harafin yana fitowa daga inda malam ya ce ma lilhalki sittun rutibat falta'arifi malam yake cewa falta'arifi kasan da wa'annan abubuwa da zan bayyana ma na farko malam yake cewa hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhammalatani thumma ghainun kha'u hamzun akwai hamza faha'un sannan akwai ha'un wadda take ha babba ne to hamza da ha'un suna fitowa ƙasan makogoro ne ƙasa ƙarshe wanda daga makogoro sai ƙirshi sai gaba to nan ne wanda wanda hamza da ha'un suke fitowa to wanda idan ka ɗan ƙaro gaba sama kaɗan shine tsakan makogoro za ka gane abin da sai zuwa ainun ha'u ainun take zuwa da ha'un sama kaɗan sai kuma in ka ƙara yin sama kaɗan shine thumma ghainun sannan akwai ghainun ha'u akwai ha'un wannan nan suke fitowa to malam abin da yake ni nan hamzun fa ha'un hamza da ha'un thumma ainun ha'u muhmalatan sannan ainun da ha'u muhmalatan wanda ba su da digo su ne ake ce ma muhmalatan ainun muhmala ita ce ghainun in an ce ma ghainun muhmala ita ce ainun in an ce ha'un muhmala ita ce ha'un kenan ainun da ha'un muhmalatani wanda ba su da digo amma an ce mu'jamatani masu ajam masu digo su ne ghainun da ha'un sannan ma laite thumma ghainun kha'u sannan ghainun da kha'u wannan haruffa guda shida su ne haruffa na izhari wanda wannan izhari mun yi bayani yadda ake yin shi sannan kuma lokaci yayi za mu zo mu yi ta'arifin me ake nufi da izhari sannan kuma ya ake izhari muna fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya samu faɗi daidai Allah ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aiki da daidai yan uwa masu tara albarka wanda suke bibiya muna fatan za a haƙura da abin da aka samu kenan idan Allah ya kai muna rai rana juma'a insha Allahu za mu ci gaba cikin wannan littafi mai albarka littafin da yake tofatul atfal cikin wannan shiri mai albarka shirin da muka yi ba suna da ma'al qur'an muna fatan sai an jima